الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا ثم أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na aƙida a cikin littafinmu mai albarka littafin al'aƙidatu ɗahawiyya wallafar babban malami na musulunci a shekul imam abu ja'afarin ɗahawi rahmatullahi alai a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala dangane da abin da ya shafi bayani mun kwana a ƙarƙashin faɗar malam da ya yi game da tafsirin wala haula wala quwwata illa billah wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan gabar ɗin wala yukallifuhumullahu ta'ala illa ma yutiquna sai kuma mu janyo abin ila mata yasira insha Allah ta'ala na'am bismillah wala yukallifuhumullahu ta'ala na'am walam yukallifuhum na'am
اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المستمعين يا رب العالمين قال المصنف رحمة الله عليه ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم وتفسير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد المعصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى.
نعم malam ya ce walam yi kallifhumullahu ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala bai kallafa wa bayinsa ba illa ma yutikuna face dai abinda su bayin za su iya yin shi dukkan abin da bawa ba zai iya yin sa ba Allah subhanahu wata'ala ya sauke mai shi kamar yadda za mu ga waɗannan su ne dokoki na shari'a ta musulunci Allah subhanahu wata'ala ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tabaraka wata'ala baya kallafa wa kowace rai komai face dai gwargwadon ƙarfinta fattaqullaha mastata'tum ku kiyaye dokoki na Allah gwalgwadon ikonku la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a dora wa kowace rai wata doka face dai abin da za ta iya yi liyunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha da waɗansu daga cikin ayoyi waɗanda suke nuni akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala baya kallafawa rai face dai abin da za ta iya inna ad-dina yusrun walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qalibu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawha wa shay'in min ad-dulja wala yuqiquna illa ma kallafahum sannan kuma su bayi ba sa iya aikata komai face dai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ɗin ya ɗora musu. Wannan kamar yadda malam ya tunatar da ni ba mun gama karatu kan matsala ɗin shi ne kamar yadda a Sheikh Muhammad Salul Fauzan Allah ta'ala ya ƙara mai lafiya ya yi magana kan cewa wannan matsala ɗin fihi nazarin saboda al'ibadu yuɗiƙuna malam yukallafu. za su iya aikata abin da ba a ɗora musu ba saboda idan aka ce abin da aka kallafa musu shi ne abin da yake farilla amma za su iya zauwa da abin da yake ba wajibinsu ba ne ɓangaren sallah abin da allah ta'ala ya farbanta a kan bayi ita ce ta lokaci biyar idan bawa ya ƙara wannan yayi nafila bangaren zakka abinda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta wa mutum shine idan duke shi ta kai zakka ta cancanci a fitar mata lissabi ta cika shekara in wanda sai ta shekara ce ya wannan shine wajibi sai dai in ya aikata nafila bangaren azumi na ramadana shi kaɗai ne ke wajibi sai dai in ya aikata nafila kamar yadda hadithin barha ya tabbatar wanda yana cikin bukhari da muslim ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wata rana kamar da barha ɗin ya ce ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallama sa'irar ra'asi yusma'u da wuyu sautihi wala yufdahu ma yaqul hatta dana fa idza huwa yas'alu anil islam فقال خمس صلوات في كل يوم وليله فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة وقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع والبخاري في رواة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرايا الإسلام لهما فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق wannan hadithin yana tabbatar mana da cewa abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya farbanta akan bayansa bangaren sallah shine ta lokaci biyar duk abin da bawa zai aikata bayan wannan sallah ta lokaci biyar malam yukallaf ne abin da ba kora mai ba zai aikata ne litucin ba ma na ƙasamin alfara'ir haka ɓangaren azumi abin da yake wajibi a kansa shine na ramadan idan aka gama ramadan azumi da zai na sittu shawwal da azumi wanda zai yi na arfa da azumi wanda zai yi na almuharram takwas a tara da goma ga watan almuharram da kuma talatatu ayyamin min kulli shaharin da waɗansu azumma waɗanda shari'a ta musulunci ta tabbatar irin alhamis da litinin wannan duka zai yi saboda ya yawaita wa kansa lada amma ba wajibi ba ne a kansa ta yadda idan ya bar shi allah subhanahu wa ta'ala zai damke shi a kansu haka ɓangaren zakka as-sadaqat waɗanda bayi suke aikatawa ta nafilfili wannan allah subhanahu wa ta'ala bai wajibta musu ba idan suka aikata falahum ajruhum ala allah wato ladansu a wajen allah subhanahu wa ta'ala yake mun gane da kyau tunaka al'ibadu yutiquna ma lam yukallafu suna da ikon su aikata abin da ba a kallafa musu ba sai dai kamar yadda Allah ta'ala ce yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah tabaaraka wa ta'ala yana nufin hali na sauki da ku baya nufin hali na tsanani da ku wa ma ja'ala alaykum fid-dini min haraj kun ga da kyau ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum fid-dini min haraj ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا شيء تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله باب جوياوا daga sabon Allah babu ƙarfi akan yi wa Allah ta'ala biyayya illa billahi face sai da agazawar Allah to shi da zai mata sharhi ce na ƙulu za mu faɗa dangane da sharihin wannan gaba wannan jumla ta la haula wala quwwata illa billah la hilata li ahadin ba dabara ga kowa daga cikin bayi ba wani wanda zai iya yin dabara ya kauce wa abinda Allah ya kaddara zai same shi na rashin mai daɗi na rashin daɗi duka abinda Allah ta'ala ya kaddara zai samu bawa na rashin daɗi to duk dabarar da bawa zai yi ba zai iya kauce wannan abin da Allah ta'ala ya kaddara mai ba sannan kuma wala harakata li ahadin babu katabus ga kowa daga cikin bayi ba wanda zai iya yin motsi yayi katabus yayi hobbasa saboda ya janyo wa kanshi alkhairi wala tahawula li ahadin an ma'siyati llahi sannan kuma ba juyawa ga kowa daga cikin bayin Allah ya juya daga sabon Allah illa bi aunin lahi shi ne illa bi ma'unacin lahi face sai da taimako na Allah subhanahu wa ta'ala sai da ta gazawar Allah ta baraka wa ta'ala wanda ka ga alkhairi ya same shi sharri ya kauce mushi kaga kaddararsa ta zo mai mai kyau haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara zai samu kuma ta gazawar Allah ce haka dukkan wanda kaga yayi katabus yayi hoɓasa wajen aiki na alkhairi kada ka yi tunanin cewa hoɓɓasan tashi ita ce ta sai wannan aikin na alkhairi ta gazawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala haka ɓangaren abin da ya shafi idan ka bawa ayyuka na sako suna ta bujiro mishi amma kuma yana ta jujjuyawa ba tare da ya aikata su ba ga abubuwan da ya shafi hanyoyi wanda idan da Allah ta'ala bai kare shi ba zai iya fada a cikin wannan sabo saboda ya rike wani matsayi wanda dukkan waɗanda suke rike wannan matsayin illa man rahimar buka ya sulamu amma asiyatin lahi ta'ala amma kuma za a ga shi ya bar wannan sabon na Allah ba don ko ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya taimaka mai kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wal ma'asumu man asama Allah kamar yadda yake cikin sahih Bukhari hadithin Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kare yadda da shi mun gane da kyau wala quwwata sannan kuma wala quwwata li ahadin babu karfi ga kowa daga cikin bayin Allah ala iqamati ta'atillahi akan tsaida akan tabbatar da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala wattabati alaiha da kuma tabbata akan da'a ga Allah subhanahu wata'ala din illa bi tawfiqillahi ta'ala face sai da gamnakatar na Allah subhanahu wata'ala dukkan wanda ka ganshi yana aiki na alkhairi ba wai karfinsa bane ya bashi hakanan din kamar yadda mai wayo wayansa ba zai sa ba ya janyo wa kanshi alkhairi ya guje wa kansa sharri wanda Allah ta'ala ya kaddara zai faru da shi haka karfin mai karfi ba zai sa ya zama to yayi aiki na alkhairi ba sai dai daga munakatar na Allah ta'ala nawa wanda ka sani wanda sun fi ka karfi wanda zaka iya cewa ya kai ya kai goma in suka rike su za su iya gamawa da su amma kuma duk da haka da Allah ta'ala bai katartar da su ba wajen aiki na alkhairi za ka ga aikin da ba wahala kai a wajenka saboda Allah ya katartar da kai wajen aikata shi su suna jin nauyin wannan aikin tamkar an ɗora musu dutse kamar da Allah ta'ala yana magana akan sallah yanda take a wajen munafikai indal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila shi yasa ma yake alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim hadith na Abu Huraira dala ce atqalus salati 'ala al-munafiqina salatu al-fajr wa salatu al-isha sallar da tafi kowace salla nauyi a wajen munafikai ita ce sallar asuba da sallar isha'i saboda ana yin ta a cikin duhu su kuma in ya zamanto ido baya iya ganin waɗanda suka zo masallaci daga nesa wannan yana sawa su yi lalaci jikinsu ya yi nauyi gwiwarsu ta yi sanyi ba sa iya fitowa sai zaman to za a ga cikin munafukai akwai wanda ya fi ka ƙarfi akwai wanda ya fi ka wayo akwai wanda ya fi ka tunani amma saboda lam yuwaffiquhu Allahu bi hadha al-amal salih Allah ta'ala bai katartar da shi da wannan aiki na gari ba sai ya ga ya rahu wato sa'aban alaihi yana ganin shi abu ne mai wahala akan shi mun gane da kyau na'am وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلبت كلها نعم غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاء الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا تقدس عن كل عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون نعم وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى دكم كومي wanda yake gudana a cikin duniya yana gudana ne da mashi'a ta Allah subhanahu wata'ala da san Allah tabaraka wata'ala duk abin da kaga ya gudana haka Allah subhanahu wata'ala ya so ya gudana wa ilmihi kuma da sanin Allah tabaraka wata'ala wannan abin ya gudana ba wai ba zata ba yayi wa Allah subhanahu wata'ala wa qada'ihi da kuma hukunci na Allah subhanahu wata'ala haka Allah tabaraka wata'ala ya hukunta tun fil azal dama wannan abin haka zai gudana wa qadarihi da kuma kaddarawa ta Allah haka Allah subhanahu wataala ya kaddara wannan abin zai kasance rana kaza a lokaci kaza a sa'a kaza wannan abin zai gudana iya yanda Allah subhanahu wataala ya kaddara sannan kuma ya sani sannan ya so kasancewar wannan abu wa ghalabat mashi'atuhu mashi'ati kullaha mashi'atuhu mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala so na Allah tabaraka wa ta'ala ya rinjayi dukkan mashi'at ga baki ɗinsu dukkan soye-soye na bayi to so na Allah tabaraka wa ta'ala ya rinjayi kowane so abinda Allah ta'ala ya so ne ya gudana yake kasancewa la abinda bayi suka so ya kasance shi ne yake kasance mun gane da kyau wa mata sha'una wuqu'ahu ya ƙa'u ba duka abin da kuka so afkuwarsa ba da yake afkuwa mutum nawa inda abin da za mu so afkuwar shi ne zai afkuwa zai yadda ya samu kai shi a cikin halin rayuwar da shi baya so amma saboda ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara abinda Allah ta'ala yake so mashi'arsa ta fi karfin mashi'a ta kowane mai mashi'a mun gane da kyau al-insanu yukhaddid wallahu yunafid dan adam shi ne zai tsara ya shirya amma kuma Allah ta'ala shi ne mai zartarwa za ka yi ta takhdidi idan Allah ya kai mu a wannan shekara ko a wannan wata ina so a ce na karanta littafi kaza da kaza da kaza na sauke alkur'ani sannan kuma na yi ziyara da gidan wani da gidan wani da gidan wani a rana kaza da kaza da kaza wannan ka tsara ga shirin ka rubuta a takarda amma kuma abin da ka rubuta din nan yumkin ya tahaddad wa yumkin la ya tahaddad la'alla haka Allah ta'ala ya kaddara a watanin duka waɗannan abubuwan zaka yi najahi cikin su la'alla kuma waɗansu ne daga ciki zaka yi najahi waɗansu kuma kai fashali cikin su saboda Allah ta'ala bai so a su ba mun gane da kyau shi yasa dan adam a kullum kada ka zamanto tamkar wato wawa wanda ba shi da tsari ka zamanto kana da tsari kullum ka yi tahdidi zaka yi kaza zaka yi kaza zaka yi kaza kuma ka yi iya ƙoƙarin ka yi al'akhdu bi sabab kada ka dogara da cewa komai Allah ne yake kaddarawa abin da zan yi da ya ja Allah ya kaddara in zai wakana zai wakana da haka ba sai na wahaltar da kaina ba wannan kana yin wasa da kaddara ne saboda ba wanda ya san abin da yake rubuce a Allahul Mahfuz to dan haka tunda baka sani baka yi riko da sababi al-akhdhu bis sabab la yunafi tawakkul riko da sababi baya kore a tawakkali ka kana so ka haddace ƙur'ani to ka yi mai hudba daga kwana biyar ɗinan da na saka asabar zuwa laraba to ina so a kowane sati a ce na yi izu guda misali ne wannan ce na yi safaha biyu a kullum wannan hudba ce kai ba lallai ba ne ka yi najahi kuma la'alla ka yi najahi sama da yadda kai kake tunani ka saka safaha biyu allah ta'ala ya ce ba safaha biyu ba na so ka yi safaha uku uku za ka yi kuma kuma ka yi uku uku saboda hudar da kai kuma ganiya ta haɗu to amma in ya zama to ka ce kawai ranar da na samu dama na yi karatu mai yawa ranar da ban samu dama ko ba zan yi karatu ba to sai zama to ka ɗauki lokaci mai tsawo ba tare da ka yi ta haɗe abubuwan da ya dace a ce an haɗaɗa su ba mun gane da kyau to shi ne anan ya ce ghalabat mashi'atuhu al-mashi'ati kullaha wato so na Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ta'ala ya so ya kasance shi ne ya rinjaye dukkan waɗansu mashi'at ga baki ɗayansu dukkan wani wanda yake mai mashi'a ɗan adam kowa daga cikinmu za ka jiya ce ina so yi kaza ina so yi kaza waɗansu daga cikin abubuwan da ka faɗa su haƙaƙu saboda dama Allah ta'ala ya so su haƙaƙu wanda kuma Allah ta'ala bai so su haƙaƙu ba ko su ne a ajandar ka ta farko ko su ne a nan ba ta farko ba za su haƙaƙu ba na can da ƙarshe ɗin wanda su Allah ya so su haƙaƙu su za su haƙaƙu mu gane da kyau now wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha qada'uhu hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya a cikin bayinsa ya rinjayi dukkan dabarori ga baki ɗayansu dabarar mai dabara idan Allah ta'ala ya hukunta cewa wannan mai dabara ɗin minal khasirina to ba yanda za ya zamanto minal muflihina duk yanda kai kokari akan ka zamanto cikin masu rabauta masu kaza masu kaza idan Allah ta'ala ya hukunta kasancewar wannan bawa ba zai zamanto ba cikin su zai zamanto cikin alkhasiruna to ba yanda za ya kuma ya kasance cikin almuflihuna din mun ga yanda kyau shine hukunci na Allah subhanahu wata'ala ya rinjayi dukkan dubarori na masu dubara ga baki ɗinsu duk wani mai dubara cikin masu dubara to hukuncin da Allah ta'ala ya kaddara zai faru da shi ya riga ya rinjaye shi mun da kyau yasa a hikima ake cewa idza arada Allah a shay'in salaba li dawil uquli uqulahum idan Allah ta'ala ya nufin hukunta da wani abu to sai ya kwace wa ma'abuta hankula hankulansu sai bayan abin ya gudana su ce to ya aka yi haka ma mu ai mu saba tunanin cewa kaza din nan zai faru ba ai da an yi kaza an yi kaza ai da dadin nan ba za ta yi amfani ba mun ga da kyau la taqul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza walakin qul qadarullahi wa ma sha Allahu fa'ala fa inna law taftahu amala shaytan hadith abi hurairah wanda al'imamu muslim Allah ta baraka wata'ala ya ji kansa da rahama ya fitar da shi a cikin littafinsa wanda yake mai inganci ya fa'alu ma ya sha'u wa huwa gairu zalimin abada Allah ta baraka wata'ala yana aikata abin da ya so aiwatarwa duk abin da ya so ya aiwatar shi yake aikatawa mun gane da kyau wa ma ta sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون من gane da kyau Allah tabaraka wa ta'ala yana aikata abin da yaso a cikin bayinsa kuma wa huwa ghairu zalimin lahum abadan Allah tabaraka wa ta'ala ba mai zalincin bayinsa bane har abada baya zaluntar bayinsa kamar yadda ya haramta wa kai shi zalunci haka kuma ya haramta wa bayansa zalunci Allah ta'ala ce inna Allah la yazlimu mithqala dharra wa la yazlimu rabbuka ahada ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu wato Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ku bayina haƙiƙa ni na haramta zalunci a karan kaina sannan kuma na sanya zalunci abin haramtawa ne a tsakankanin da haka kada ku zalunci junanku kada ku ci haƙƙin junanku kada ku tawaye wa junanku haƙƙinsu mun gane da kyau taqaddasa an kulli su'in wa hayl wato Allah subhanahu wata'ala ya tsarkaka tanazzaha ya tsarkaka an kulli su'in wa hayl daga dukkan abin da yake mai muni ne daga dukkan abin da zai bayar zuwa ga halaka alhayin shine alhalak to Allah subhanahu wata'ala ya tsarkaka daga wannan dukkan abin da yake abu ne wanda yake mai muni to Allah ta'ala ya tsarkaka daga gare shi yasa mu ake ce da shi al-quddus as-salam wanda yana daga cikin sunaye na Allah al-quddus al-munazzahu an kulli aibi wanda yake abin tsarkakewa daga dukkan aibu ba wani aibu da tawaya wanda zaka jingina ta ga Allah subhanahu ta'ala. Allah subhanahu wata'ala cikakke ne wanda kowace sifa daga cikin sifofin shi sifa ce wanda take ta kamala baya ɗauke da wata sifa daga cikin sifofi na naqasu mun gane da kyau sannan kuma wata nazaha an kulli aibin wa ne. haka Allah subhanahu wata'ala ya tsaftata daga dukkan aibu da kuma muni mun gane idan aka ce ashainu da al'aibu duk ma'anarsu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin Tirmidhi wato Jami'u Tirmidhi manzo Allah sallama yake cewa al-haya'u la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yunzau al-haya'u min shay'in illa shanahu wato kunya ba ta kasancewa a cikin komai face dai sai wannan abin yayi ado kunya ta mai ado ba a cirewa kunya da komai face dai sai wannan cirewa kunyar da aka yi abin ya zama mai muni ya yi muni mun gane da kyau la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun Allah tabaraka wa ta'ala ba a tambayar shi dangane da abin da yake aikatawa duk abin da ya aikata ba wanda zai ce wa Allah dan me kai kaza me yasa ba ai kaza ba dan me ka bai wasu wane wadata ka bai wasu wane hankali ka bai wasu wane lafiya ka bai wasu wane ilimi waɗancan su kuma ka ba su rashin lafiya da wauta da rashin sanin kimar lokaci da sauransu ba a mai wannan tambayar wahum yus'aluna amma su bayi ana tambayar su za a yi musu tambaya dangane da abin da ya gudana na ayyukansu kamar yadda ayoyi na alkur'ani suka tabbatar da kuma hadisai ingantattu na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suka tabbatar kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi bawon Allah yana mutuwa idan aka shigar da shi kabari kamar yadda yake cikin sayyid bukhari da muslim hadisin Anas bin Malik idza dufina al-abdu في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرأ نآله أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وتفرقوا bawa yana mutuwa sai an mai tambaya tambayoyi guda uku cikin kabari kamar yadda wato yake sananne cikin hadithin albara ibn azib wanda yana cikin sunan na abi dawud da aljami na al'imamu tirmidhi da waɗansu daga cikin littattafai na sunna wanda za a tambaye shi game da marabbuka ma dinuka wa ma hadhar rajulul ladhi bu'itha fikum mun gane da kyau bayan haka kuma akwai tambayoyi guda hudu da za a yi wa bawa bayan an tayar da shi la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in wato tambayoyi za a yi ta yi wa bawa kuma ga Allah ta'ala ce fa amma mun uce kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma mun uce kitabahu bi shimalihi fa sawfa yad'u subura wara'a dhahri wa amma mun kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u subura wa amma mun uce kitabahu bi shimalihi cikin suratu al-haqa fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya mun gane da kyau za mu ga cewa tambayoyi za a yi wa bayi kuma hadithin ibn abi mulaika wanda al-imam bukhari da al-imam muslim sun fitar da shi ya yi magana akan cewa al-hisab za a yi shi kamar yadda nana aisha ibn abi mulaika yace anna aisha ta kanat la tasma'u shay'an la ta'rifuhu illa raja'at fi hatta ta'rifahu wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man husiba udhiba فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة إنما ذلك العرض ولكن من نقش الحساب يهلك وقال ده شو نعم
وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من من أهل الحين نعم والله يغضب والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورع sannan kuma yana daga cikin abin da yake wajibi a kanmu mu ƙudurce mu sani dangane da abin da ya shafi yin addu'a ta alkhairi ta rayayyu za ta iya saduwa ga matattu shi ne ce wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat manfa'atun lil amwat amfani ga matattu ya tabbata fi du'a'il ahya'i cikin addu'ar rayayyu wa sadaqatihim da kuma sadakokinsu idan rayayye ya yi wa wanda ya faɗi ya rasu addu'a to addu'ar wannan rayayye tana isa zuwa ga mataccen kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da haka a cikin alkur'ani kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin haka ɗin dalla-dalla a cikin sunnarsa wanda take ingantacciya Allah ta'ala ce walladina يقولون ربنا اغفر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم wato waɗanda suka zo su bayan almuhajiruna wal ansar alladina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yaquluna suna faɗa suna cewa rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah ka gafarta wa ƴan uwanmu waɗanda suka riga mu ba da gaskiya da kai tun daga sahabbai har ya zuwa ila yawmina hada wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kada ka sanya kulli a cikin zukatanmu ga waɗanda suka yi imani to wannan ayar tana nuni akan cewa dukkan wanda kai wa addu'a cikin musulmai addu'ar ka tana isa zuwa gare shi mun gane da kyau sannan kuma gashi Allah ta'ala ce wa fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat kasan da cewa hakika ba wani abin bauta bisa ga cancanta sai Allah sannan kuma ka nemi gafara ga laifinka sannan kuma ka nemi gafara ga laifin mu'mine maza ga mu'mine mata Allah ya gafarta musu sannan kuma ga hadisai ingantattu waɗansu cikin muttafaq waɗansu cikin sunan da sauransu muka ɗauki hadisin Usman ibn Affan Allah ta'ala ya kare yadda da shi wanda al'imamu abu dawud da waɗansu daga cikin malamai sun fitar da shi a cikin littattafansu da kuma sanadi wanda yake kyakkyawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kana idza faragha min dafnil mayyit qala istaghfiru li akhikum wa sallu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al manzo Allah sallallahu ya kasance idan ya gama yi wa bawa sutura bayan an gaba binnewa mamaci manzo Allah sallallahu sai ya ce wa waɗanda suka zo wannan sutura ce ku nema wa ɗan uwanku gafara wanda kaga cikin wannan wanda suka halarto din akwai iyaye akwai yaya akwai yayu akwai kanni akwai masoya a na kusa akwai na nesa akwai dangi na kusa da na nesa akwai wanda ma shi bai ma san wanda ya rasu ba mun gane ke wannan hanya ce ta kashe ga ana sallah aka yi sallah da shi kuma ya zo sutura mazala ce to ku nema wa ɗan uwanku gafara ku roƙa mai Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da harshensa lokacin da ake mai tambaya a cikin kabari ya bada amsar da ta dace fa innahu al'ana yus'al ga hadithin Abdurrahman ibn Shimasa wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi lokacin da Amr ibn al-Awas mahaifin Abdullahi ya zo rasuwa yayi ta kuka da sauransu sai ɗansa yake cewa ya abata amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi kaza ya baba shin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai baka albishir din kaza ba shin ma'aiki bai baka albishir din kaza ba sai ya juyo wajen mu yace faqala inna afdala ma nu'iddu shahadatu an la ilaha illa allah shahadatu an la ilaha illa allah yace hakika mafificin abin da muke tanadawa ita ce kalmar shahada ce to laƙar kuntu ala abubakin salatin na kasance akan matakai guda uku na rayu akan matakai guda uku laƙar ra'ayutuni wa ma ahadun ashadda bughdatul islam ne yace na yi zamanin da ba wanda yake kyawar musulunci sama da ni a wannan lokacin wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce a wannan lokacin ba wani wanda nake tunanin cewa ya fi ni kyamar ma'aiki yadda nake so a ce na samu damar in ga cewa gari ga ma'aiki in kashe shi ya ce na zama irin wannan yanayi ya ce walau mutu ala tilkal hali da kuntu min ahalin da da na mutu a yannan yanayi to da ba shakka ina wuta mun gane da kyau sai ya ce falan ma ji Allahu islam fi qalbi yayin da Allah ta'ala ya saka musulunci a cikin zuciyata ataitu ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qultu ubsudi yaminaka fal ubayika lokacin da Allah ya sanya imani a cikin zuciyata son musulunci a zuciyata sai na zo wajen baki nace mu Allah shin fada hannunka na dama in yi maka mubaya fa basa yaminahu sai manzo Allah ya shin fada hannunsa saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam da ba haka yake bukata bayan wanda Allah ya shimfida hannunsa fakafaftu yadi faqala ma laka ya am qultu aratu an ashtari ba qala tashtaridu bima za qultu an yughfara li wanda Allah bayan ya shimfida hannu sai ga amur ya doke hannunsa wanda Allah ce mala amru me ya same ka kuma yace ina so zan kafa wadansu sharuɗa yace ka sharaɗa ta ne ce a gafarta mun shirman da nayi a baya wanda Allah ce da shi amma alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablahu wa anna al-hajj yahdimu ma kana qablahu so bayan haka nan kuma ya ce bayan ya yi wa ma'aiki alayhi salatu wasalamu baya ya ce to a wannan lokacin wa maka na ahadu a habba ilayya min rasulillahi sassalma wala a jallafi a yi minhu wa ma kuntu uɗiƙu an amla a ilayya minhu ijilalan lahu sallallahu alaihi wasallama walau su iltu an asifahu ma a ƙartu da an ni lam akun amlawa a ilayya minhu walau mutu ala tilkal hali da rajautu an akula min ahlil janna to shikenan kuma bayan wannan shine ta thumma walina ashiya la nadri ma halu fiha fa idza alamitu fala tashabni naihatun wala narun fa idza dafantumuni fashannu alayya turaba shannan thumma aqimu hawla qabri hatta tunharaja zurun قدر موت هرج زور فيقسم لهمها حتى استأنس بكم وانظر ماذا أراجع به بسرعة wato hadithin yana da tsawo cikin sahihu muslim wanda a cike amr ibn al-as ya tabbatar da cewa ce idan kuka je kuka yi min sutura ku tsaya a gefen kabari na ku yi ta roƙa mun Allah subhanahu wataala akan in ba da amsa cikakkiya gurgurdan yanda za a soke raƙumi a fede shi a raba namansa ta yadda zan samu ɗebewa cewa da ku har in bayar da amsa ga waɗannan jakadu na ubangiji mun gane da kyau to kuma ga hadithi wanda ma'aice alaihi salatu wasalamu na anas dan malik wanda yana cikin sunan wa sahihu muslim azala ce idza mata al-insanu in qaba amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin tafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu da hadithin abdullah ibn amr ibn al-as wanda yana cikin sunan abi daud wanda manzo Allah sallallahu lokacin da As ibn Wa'il as-Sahabi ya rasu. Gane kafin ya rasu awsa an yu'taqa anhu mi'atu raqaba. Yayi wasiya a yantar da mutum bawa bawa 100 a yantar da bawa 100 nashi. Dan shi a yantar mai bayi 100. Yana da bashi Sham sai yantar da 50. Ɗansa Amr yace to ni tunda dai yanzu abin akwai buƙatar in tambaye ma'aiki alaihi salatu wassalam game da 'yantar da bayi har guda hamsin ga mahaifina wanda ya rasu shin hakan din zai isa gare shi sai da jini ce ya rasulallahi inna abi ausa an yi utaka an humi a turaka ba fa'a'ataka an hugunhu hishamun hamsin na rakaba wa baɗiya ta alaihi hamsin albaɗiya faƙala na biyu alaihi salatu wasalam amma innahu laukana musliman فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك Allah sallama ya ce da a ce mahaifinku ya faɗi ya mutu yana musulmi sai kuka ‘yantar da mutum ɗari Allah ta'ala ya bashi nada ko kuka yi mai sadaka ko kuka mai addu'a ko kuka mai ibadar haji hakan ɗin zai iske shi mun gane da kyau to da waɗansu daga cikin nusus wanda suke nuni akan cewa addu'a ta rayayyu tana amfanar waɗanda suke matattu wato waɗansu suna ganin cewa addu'a ta rayayyu tana amfanar matattu idan rayayyu ɗin sun zamanto far'un ne na matattu ɗin mun gane kamar ɗa saboda nasu ya tabbatar da haka wa an laisa lil insani illa ma sa'a suna kafa hujja da wannan ayar ba abin da yake tabbata ga ɗan adam face dai abin da yake sa ayyinsa ne aikinsa ne wanda kuma hadisin abdullahi ɗan amur wanda yana cikin sunan abi dawud anna rajulan jaa ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi inna li malan wa waladan wa inna abi yajtahu mali faqala annabi alaihi salatu wassalam anta wa maluka liwalidika muga da kyau wa inna auladakum min atyabi kasabikum fakulu min kasbi auladikum wanda hadithin abdullahi ibn abdina ya tabbatar da cewa da kai da dukiyarka duka na mahaifinka ne kuma mahaifinka aikinka nashi ne wanda yake tabbatar da cewa al'insanu yanfa'uhu amalu waladihi mun gane da kyau aikin ɗansa yana amfana da shi to amma ala kulli halin kamar da malamai suka tafi akai shine addu'a ta gari ta mutumin kirke tana amfanar al'amwat kamar yadda umumin aya ta cikin suratu al-hashr da umumin aya ta cikin suratu muhammad ko suratul itali ta tabbatar da haka da kuma waɗannan hadisai da muka kawo isa da su da akhikum da waɗansu daga cikinsu na'am wallahu ta'ala yastajibu da'awat Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa addu'o'i na bayi yana amsa roƙon bayi bawa idan yayi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yana amsawa kamar yadda hadisai ingatattu da kuma ayoyi suka tabbatar da haka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fa yaqulu ya rabbi da'awtu fa lam yustajab li aw fa yaqulu ya rabbi qad da'awtu wa qad da'awtu fa lam ara yastajibu li gane da kyau sannan kuma addu'a tana da kai sharuɗa wanda suke a shimfide a bangaren abin da ya shafi shuruɗu ijabaci du'a ba kowata addu'a bace idan bawa yayi Allah ta'ala zai amsa mai wanda daga ciki akwai wato matukar dai mutum bai yi roƙo da sabon Allah ba yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qadi'ati rahimin kamar yadda hadithin Abu Hurairah tabbatar yana cikin sahih Bukhari da Muslim sannan kuma ya zamanto mutumin yana kokarin kiyayewa cin halak da cin da shan halak da saka tufafi na halak saboda idan ya zamanto baya yin tawakki wajen abin da ya shafi fadawa cikin haramun to zai iya zamantowa ya cika sharuɗa na amsa addu'a saboda abincinsa da abin shansa da tufafinsa haramu ne ya zamanto ba za a amsa mai wannan addu'a ba kamar yadda kuma hadisin abu huraira ya tabbatar da haka wanda yana cikin sahihu muslim gane da kyau inna allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ثم قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك wato hadithin muslim wanda imamu nawawi ya kawo shi cikin littafin al'arba'un an-nawawiyya mun gane da kyau da sannan kuma ya zama to bawa lokacin da yake addu'a ya zama yana da yakinin cewa Allah ta'ala zai amsa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba kamar yadda imamu tirmidhi ya fitar da hadithin da wadansu daga cikin malamai na'am wa yaqdi al-hajat sannan kuma Allah tabaaraka wa ta'ala yana biyan bukatoci na bayinsa duk wanda ya kai kukan shi wajen Allah to Allah subhanahu ta'ala yana share mai hawayensa kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadithi ingantacce na Abu Huraira Bukhari da Muslim sun fitar da shi yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya hina يبقى الثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له رواية مسلم ثم يبسط يديه فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر من قال ده كيو نعم ويملك كل شيء الله سبحانه وتعالى shine ya mallaki dukkan komai duk wani abu ba abinda bawa zai bukata a wajen Allah wanda zai ce babu shi a wajen Allah Allah subhanahu wataala shine mamallakin dukkan komai wala yamliku shay'un ba wani abu wanda ya mallaki Allah subhanahu wataala Allah ta'ala shine ya mallaki komai kullu shay'in nan ya shafi komai da komai dan adam ne bayi ne wanda suke rayuwa a ƙasa irin dan adam dabobi kwarurruka namomin daji da na cikin gari namomin da suke rayuwa a cikin wadda duka na Allah ne sannan haka irin abin da ya shafi aljamadat irin su ashajar irin su alhajar da sauransu duka wannan na Allah subhanahu wata'ala ne haka idan ka ɗauki ita ƙasar kanta da sama da dukkan abubuwan da suke rayuwa a cikin sama na mala'ike dukkaninsu mallakar Allah subhanahu wata'ala ne gane da ke walillahi mafi samawati wa mafi al'ard dukkan abin da yake cikin sammai guda bakwai da abin da yake cikin ƙasa dukkan Allah ne mallakarsa ne halittarsa ne kuma bayinsa ne wala zina anillahi ta'ala ɗarfata aini ba wanda ya isa ya wadatu daga Allah subhanahu wa ta'ala ko da da gwargwadon ƙiftawar ido ne ba wanda zai ce ya wadatu daga abin da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba zancen minti ɗaya ba ko da gwargwadon kiftawar ido ne saboda lafiya da kake ji a jikinka wannan ta Allah subhanahu wataala ce shine ya baka ita yi maka kyautar ka haka shakar iska da kake yi mai daɗi in ta zo ka ji daɗi mai zafi in ta zo ka kauce mata wannan duka Allah subhanahu wataala ne baka wannan damar akwai wanda bawa ne na Allah subhanahu wataala irin ka dan adam wanda shi la yufarriqu bainahuma ba iya bambancewa tsakankanin iska mai zafi da iska mai sanyi saboda shi baya cikin hayyacinsa mun gane da kyau sannan kuma cikin bayi na Allah za mu ga cewa idan Allah subhanahu ta'ala ya fidda hannunsa daga tafiyar mutum ko da gurgurdan kiftawar ido ne to ya gama halaka mun gane da kyau saboda lafiya wanda wannan ni'ima ce mai girma idan ka cire musulunci zaka sayo ta cikin ni'imomi manya-manya wanda Allah ta'ala yi wa bawa zama lafiya kwanciyar hankali sannan kuma abin da ya shafi ido gani wannan yana da mahimmanci haka ji kunne yana da mahimmanci sosai sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka zamanto cikin bayan shi waɗanda suka san ƙimar lokacinsu wannan shi ma yana da mahimmanci to waɗannan abubuwan dukkaninsu ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba wanda ya isa yi maka wannan in ba Allah ɗin وما بكم من نعمة famin Allah dukkan abin da yake wajen ku da ni'ima daga Allah subhanahu wata'ala ne ya zo muku thumma idza masakum ad-durru fa ilayhi taj'arun sannan kuma idan cuta da tsanani ya shafe ku zuwa gare shi kuma kuke yin raki kuke daga murya sai yaye muku wannan matsala ta ku da wannan damuwa ta ku na'am wa man istaghna 'anillahi tarfata 'aynin dukkan wanda ya wadatu daga Allah subhanahu wata'ala gwalgwadan kiftawar ido faqad kafara haqiqa ya kafurta wa sara min ahli al-hayn ya kasance cikin ma'abuta halaka ya kafurta kuma ya halaka saboda Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in تسألوا إن يسألوكم فيبتم تبخلوا ويخرج أضغاركم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء الله سبحانه وتعالى موداتي ne ya zama alghaniyu mawadaci wanda baya buƙatar komai a wajen kowa duk wani abinka da za ka yi kada ka yi tunanin cewa zai amfani Allah tabaraka wa ta'ala kanka ne kake shimkawa Allah ta'ala ce ya ibadi inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsuhu na'am wallahu yaghdabu wa la yarda laka ahadin min alwara wallahu yaghdabu Allah subhanahu wa ta'ala yana yin fushi idan an taba shi, wa yarda sannan kuma yana yarda ga bayinsa waɗanda suke nagari, la ka ahadin minal wara fushin shi da yardarsa ba kamar irin fushin ɗaya ne daga cikin talakai ba. Fushin Allah subhanahu wa ta'ala ya sha bambam da hushi na bayinsa, amma dai ka tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala sifa ta algabam wannan wajibi ne dole ka kudirce saboda Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa a cikin alkur'ani sannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala sifa ta al-ghadab a cikin sunnarsa wanda take ingantacciya Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya ce qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika mansubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada taghut wato idan ka doki bangaren gadabu na Allah subhanahu wataala a cikin alkurani akwai ayoyi da dama wanda suka tabbatar da shi haka wajen abin da ya shafi yarda ta Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yana yarda da bayinsa waɗanda suka cancanci yadda da su was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu to ka tabbatar wa Allah subhanahu wataala yana fushi ga bayansa waɗanda suka kangare mushi suka aikata abin da baya so sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yana yarda ga bayan shi waɗanda suka bai biyayya suka aikata abin da yake so amma ba kamar fushi na bil'adam ba ba kamar yarda ta bil'adam ba saboda laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir na'am ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم نعم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان نعم وبغضهم كفر ونفاق وطغيان نعم ونحب- نعم mala ya ce wa muhibbu as-sahaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muna son sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam su ne suka yi mana dakon addini su ne suka kawo mana addini ga baki daya kacokam dinsa alkur'ani da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu su suka amso su daga wajen wanda aka samkarwa ma'aiki alaihi salatu wassalamu shi ya karantar da su malaminsu shi ne ma'aiki ka za mu so su saboda ƙoƙarin da suka baza a cikin addini na musulunci wala nufarriqu fi hubbi ahadin minhu ba ma huce gona da iri cikin son kowane ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wato nuziluhum manazilahum muna ajiye su a masabkansu wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ajiye su na girmama su da mutunta su da sanin kimarsu amma ba ma huce gona da iri cikin san ɗaya daga cikinsu kamar yadda rafidawa suka huce gona da iri cikin san alibun abi talib har ma waɗansu daga cikin suka yi da'awar cewa alibun abi talib shine allah kaga wannan huce gona da iri saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam Ali ibn Abi Talib ɗaya ne daga cikin sahabbansa, ɗaya ne daga cikin surukansa, ɗaya ne daga cikin al-khulafa'ul arba. Amma wannan ba shi yake nuni akan cewa ba kuma ka ɗauka kashi sama da darajar da Allah subhanahu wata'ala ba shi. Darajar da Allah ta'ala ya bashi ya wadatu da ita sama da sai ka yi kage, ba sai ka mai kage ba. Shi yasa irin jama'ar da suke faɗar haka a tattare da shi suka ce shi Allah ne da aka kawo mishi su kona su ya da wuta. hadithin yana cikin sayar bukhari ikirma maula bin abbasin allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce aliyu na abi talib lokacin da aka kawo mai waɗannan tantirai ɗin ya kona su da wuta sai labari ya isa kunna abdullahi ɗan abbas ya ce lau kuntu ana lam uhriquhum wa la qataltuhum lam uhriquhum li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adhibu bin-nari illa rabbuha wato ba wanda yake yin azaba da wuta sai Allah ya ce da ni ne da kuma kashe su zan saboda maza Allah ya ce man baddala dinahu faqatulu saboda sun yi ridda dukkan wanda ya kudurce cewa Ali ibn Abi Talib ba wai Allah ba ko ya kudurce cewa shi annabi ne yayi ridda saboda Allah subhanahu wataala da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama suna ganin cewa malaika Jibrilu ba bace ne yayi wa Ali ibn Abi Talib shine annabi amma kuma ya kawo mala'ika ya kawo ma'aiki alayhi salatu wasalam wannan sun jingina Allah da cewa ya riki mala'ika jibril a matsayin wanda yake ba amin ba mun gane da kyau kuma akwai wanda su kuma suna da ba saboda wannan aqidar mai muni wanda suna ganin cewa shi Allah ne to ba ma huce gona da iri cikin san ɗaya daga cikin su sannan wala natabarra'u min ahadin minhu ba ma barranta daga kowane ɗaya daga cikinsu wuce mun kakkaɗe hannunmu mun karkaɗe hannunmu ba mu ba shi dukkan sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu umum dukkaninsu muna son su kuma muna kimanta su muna darajanta su saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar da hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake magana akan kimarsu da darajarsu da kuma hadisin abu huraira wanda al'imamu musulmi ya fitar da shi cikin littafinsa wanda ala sama yake cewa la ta subu a sahabi fawallazi nafsi bi ahadihi fawallazi nafsi bi yadi law anna li ahadikum mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu mun gane da kyau da kuma hadithin imran ibn husayn zala ce khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum qala imran la adri adhakara ba'du qarnaini aw thalatha wanda shi ma yana cikin bukhari da muslim dan haka ba ma yin ba ma kubuta ba ma tabar ba ma ba ma attabaru ba ma kalkadewa hannun daga ɗaya daga cikin su ce ba ma tare da shi kamar yadda su rafi bawa din wato suka kyamaci kacokan kaso mafi tsoka na sahabbai na ma'aiki a lissafi idan ka cire ahalul baiti za mu ga cewa yawancin sahabbai na ma'aiki a wajen su dilla latattu dama in ka saka arraqamul awwal abubakar ba mutumin kirki bane a wajen su Allah ya kara mai yadda haka umar haka usman waɗannan dukkanin su su doke su da daraja ba su doke su a bakin komai ba mun gane da kyau to kuma kamar yadda akwai nasu bawa dama bangare biyu ne akwai annawasu akwai kuma arrawafil rafidawa su ne wanda suka jibinci iyalin ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai suka yi watsi da sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu su kuma nasibawa su kuma kishiyar haka sai ya zamanto su sahabbai na ma'aiki suka rike amma kuma sun saka karan tsana tsakankaninsu da iyalin ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ahlul baiti to sai zamanto kowanne daga cikinsu lam yakun alal jada aljihadati baya kan hanya mai kyau saboda kowane ya kyamaci wanda wajibi ne ka so shi sannan kuma ya huce gona da iri cikin son wanda ya dace da so shi wani bigibu man yi bigibun wa bigairi da khairi ya zukurhun muna kyamar dukkan wanda yake kyamar sahabbai wani yana daga cikin aƙida ta ahalus suna wani jama'a dukkan mutumin da yake kyamar sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba abokin zaman ka bane dukkan mutumin da yake kyamar abakan ma'aiki alaihi salatu sahabban ma'aiki ba abokin cin abincin ka bane ba abokin shan ruwan ka bane saboda ya kyamaci waɗanda su ne iyayenka a addini mun gane da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim hadithin Al-Bara ibn Azib zala ce al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiqun faman ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah wato wanda sahabbai na baki alaihi salatu wassalamu bangarori da guda akwai bangaren al-muhajirun akwai bangaren al-ansar to al-muhajiruna sune afdalu min al ansar to amma ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce mutanen madina sahabbai na ba wanda yake son su sai wanda yake mumi ba wanda yake kyawar su sai wanda yake munafiki duk wanda ya so su shi ma Allah ta'ala ya so shi duk wanda ya kyamace su ya ki su shi ma Allah ta'ala ya kyamace shi ya ki shi sanan manzo Allah cikin hadisi Anas bin Malik wanda Bukhari da Muslim suka fitar da shi manzo Allah ya ce ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bugdul ansar sannan kuma hadithu abu huraira wanda al-imam muslim ya fitar da shi manzo Allah ce la yubghidul ansara rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir dukkan mutumin da ya imani da Allah da rana ta karshe baya jin kyamar mutanen Madina a wajen shi yana son su saboda ya san son su imani ne mun ga da kyau san su yana daga cikin imani wala wa bi ghairi alkhair yadhkuruhum sannan kuma wanda yake ambatan sahabbai na ma'aike alaihi salatu wassalamu ba da alkhairi ba wala nadhkuruhum illa bi khairin wato mu ba za mu ambace su ba face sai da alkhairi za mu faɗi kyawawan su mu yi musu kuma addu'a Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu a matsayin su na wanda ba ma'asumai ba dukkan abin da ya gudana a kankanin su muna kyautata zaton cewa kowanne daga cikin su abin da ya gina wannan sabarin da ya gudana a kankanin su ya gina shi ne akan wato aqida mai kyau ba wai akan san duniya da sauransu ba وحبهم دين وإيمان وإحسان san sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam addini ne sannan kuma imani ne kuma ihsani ne san sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wasallam yana daga cikin abin da yake wajibi akan mu kudurce a zuciyarmu cewa su ne afdalul khalqi idan ka cire ma'aiki alaihi salatu wasallam idan ka cire sauran annabawa to ba waɗansu mutane na gari wanda za ka ɗauko ka ajiye in ban da sahabbai na ma'aiki su ne na farko mun gane da kyau wannan shi ne abin da abdullahi ɗan musul ya ce ya ce allah subhanahu wa ta'ala ya leƙa zukata na bayan shiga baki ɗaya sai ya ga ba wata zuciyar da tafi zuciyar ma'aiki alaihi salatu wassalamu kyawu sai ya zaɓe shi domin ya zamanto shi ne khatamun nabiyina wa imamun musulmi zama shi ne cikamakon annaba kuma shi ne shugaban manzannai sannan kuma bayan ya fitar da annabawansa sai ya leka zukata na bayi ga baki ɗaya sai ya gaba zuciyar da ya kamata a ce ta zama kusan ma'aiki wanda za su kewaye ma'aiki kamar zuciyar sahabbai sai ya zaɓa wa ma'aiki ya zaɓa ma'aiki alaihi salatu wasalam waɗannan sahabban da suke tare da shi da haka lokacin da ka ji mutum yana sukan sahabbai na ma'aiki kada ka yi tunanin cewa sahabban ne yake suka a'a babban abin da yake nuni shine yana sukan ma'aiki saboda sahabbai na ma'aiki wanda ya ce abokinka ba mutumin kirke ba ne wanda ya aura maka ɗiya ko kai ka aura mashi yana nuni akan cewa rajul su'in la yusahibu illa rajul su'in an gane kyau mutumin banza baya aboki da kowa sai mutumin banza to lokacin da aka ce sahabbai na ma'aiki ba mutanen kirke ba ne to abin ya shafi ma'aiki wannan suka ne ga ma'aiki alaihi salatu wassalam yanda Allah ta'ala ya zabe shi ya zamanto afdalu annabiyina ba zai yi kuma Allah ta'ala ya zaba mishi wanda za su kewaye shi wanda za su zauna a fadar shi zamanto su ne lalatattun mutane mun gane da kyau wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa bughyan wato kyamar sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kafirci ne sannan munafurci ne sannan kuma huce gona da iri ne saboda bai dace ba shishigi ne shishigi ne a kyamar sahabbai kafirci ne yana iya fitar da bawa daga musulunci sannan kuma munafurci ne sannan kuma shishigi ne na'am